بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى إنا يمنى قيسوة الدين المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyar ga watan tara shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi na kashfi shubuhati fi tauhid wallafar a sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan inda malam ya kawo mana shubuha ta shida shine bayanin da wasu suke yi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi dama zai yi ceto don haka ya dace a nema ceto a wajensa tun a nan duniya wanda hakan hal takan kai ga wasu su riki annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin abin bauta wanda kuma hakan ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ji amsan da malam ya bayar da kuma ayoyin alkur'ani da suke nuna cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto illa iyaka ceto mallakar Allah ce Allah ke ba da dama ga wanda ya ga dama ya yi ceto kuma ya ba da dama a zaɓi wanda ya ga dama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai cece su Allah ya mana albarka baki ɗaya za mu tashi akan shubha ta bakwai ashubhatu sabi'a gabaninmu ci gaba da karatu akwai abu guda ɗaya shine a jajantawa ga 'yan uwanmu musulmi waɗanda ibtila'i na ambaliyar ruwa ya afka musu a garin maiduguri muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka rasa rayukansu a cikinsu allah ya gafarta musu allah ya musu rahama allah ya ba su daraja ta shahidai waɗanda kuma suka rasa dukiyoyinsu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya maida musu da abin da ya fi alkhairi muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka jigata suka ji jiki a cikinsu Allah ya warkar da su ya ba su lafiya Allah ya takaita musu wannan masifa da suke ciki Allah ya takaita musu wannan yanayi da suke ciki abu na biyu akan haka shine kamar yadda jiya mun sanar a wajen karatunmu na mata kuma mun sanar a mafiya yawan masallatan da suke kewaye da mu a nan shine ana kokari muna kokari na har hada tallafi na abin da ya sawwaka na kayan sawa da kayan abinci da abin da ya sawwaka na kuɗi wanda muna har hadawa insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin satin nan za mu yi kokari a tattara shi gaba ɗaya a kai musu domin rage musu wannan raɗaɗi da suke ciki saboda kamar yadda muka sanar jiya a wajen darasin mata muna ƙara sanarwa ma a nan insha Allah ta'ala ga waɗanda suke da niyya na ba da gudumawa ta kuɗi ko kayan sawa ko kayan abinci kofa tana buɗe har yanzu ana tattara kayayyaki wanda za a yi ƙoƙari a kai musu domin mu nuna musu cewa lallai wannan abin da ya same su muna jajanta musu kwarai da gaske bayan mun yi musu addu'a kuma mun yi kokarin tallafa musu da haka mun san cewa dama da kuɗi da abinci a yanzu suna wahalar samu sai ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya so galibi yanzu abinci kowa kokarin ma ciyar da kansa yake yi to kaga wanda ke kokarin ciyar da kansa bai kamata a ɗora masa nauyin kuma ciyar da wani ba sai in Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama amma abin da ya shafi tufafi mafiya yawa muna da dama mutum na da tufafi daga goma zuwa sama akalla a cikin goman nan yana iya ɗaukan guda ɗaya shi ma ya bayar a matsayin fi sabilillah wannan guda ɗayan da zai bayar ba a ce masa sai ya tafi can ƙarshen kayansa wanda daga shi ya kai sidratul muntaha ba ba kuma matsatse wanda daga shi sai tsimma ba wanda saura kwana biyu ya zama tsimma tsaka-tsaki cikin kaya wanda ya san in ya bayar bai takura ba sannan bai wulakanta wanda ya ba mu waɗin ba saboda haka muna fatar kamar yadda ake ta ba da gudumawa kwarai da gaske mun ga yadda mutane suka amsa kira suke ta ba da kawo kayayyakinsu muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace baki ɗaya da haka waɗanda suke da daman ba da gudumawa kamar yadda na faɗa ma mata jiya suna iya kawo wannan makaranta ta malam umar idan an tantara a wajen insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu zo mu haɗa in Allah ya yarda Allah ya samu dace malam yana cewa fa in qala idan mutum ya ce da kai ana la ushriku billahi shai'a idan mutum ya ce da kai ni bana haɗa Allah da kowa wajen bauta hashan wa kalla Allah ya kiyaye ina ni in haɗa Allah da wani wajen bauta walakin liltija'a ila salihin laysa bishirk sai dai wato roƙon salihai da sa tsammani game da su ba shirka bane din ka shiga damuwa sai ka kira sunayen sunan salihai wannan baka yi shirka ba faƙul lahu sai ka ce da shi idza kunta tuqirru anna allaha harrama shirka a'zama min tahrimi zina in har ka gamsu ka yadda cewa Allah ya haramta shirka sama da haramcin zina zina ka san haramun ce amma shirka ta fi ta girma wa tuqirru anna allaha la yaghfiruhu ka kuma yadda ka gamsu cewa Allah bai yaga shirka فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره to wani me zaka ce game da wannan al'amarin da Allah ya haramta shi ya kuma yi bayanin cewa duk wanda ya mutu yana yi ba zai gafarta masa ba shine me shirka kenan shine abin da Allah ya alkawari cewa duk wanda ya mutu yana yi to Allah ba zai gafarta masa ba fa innahu la yadri malam yace zaka samu wannan amsan bai santa ba faƙullahu sai ka ce da shi fa kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifuhu ta yaya zaka barlantar da kanka daga shirka bayan ko kai baka ma san mecece shirkan ba ga shirka nan kana aikatawa ka kuma ce ba shirka bace to ya nuna cewa ma baka san shirka din ba to yaya za a yi ka wanku daga shirkan bayan baka san shirka din ba ina fatan muna fahimta ya kamata ka fara sanin mecece shirkan kafin ka samu daman barlantar da kanka daga daga aikata shirka kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tasalu anhu wa la ta'rifuhu dan menene Allah zai haramta maka wannan abun kuma yayi maka bayanin cewa in ka mutu kana yi ba zai yafi maka ba amma kuma ka kasa tambaya game da menene wannan abun alhali kuma baka sani ba ai ya kamata tun da har Allah ya haramta ya kuma ce duk wanda ya mutu yana yi ba zai yafe masa ba kai kuma baka san menene shi ba sannan kuma baka tambaya ba ya kamata a ce ka tambayi menene wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kuma ya ce in ka mutu kana yi ba zai gafarta maka ba a ta zunnu an Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana shin ko kana rage cewa Allah ya haramta shirkan ne kuma bai mana bayanin shirkan ba hakan zai yi ba zai yi ba malam yana mana bayani a wannan wajen cewa wannan shubha ta bakwai ita ce bayani akan annal iltijaa ila salihina laysa bi shirkin fa laysa al multaji'u lahum mushrikan bi mutum zai ce ai wato din ka sanya tsammani kana ƙoƙari kana so ka ɗan ɗosana daga albarkacin salihan bayi wannan ba shirka ba ce daga duk wanda ya ka bai zama mushirki ba kenan to malam ya ce sai ka ce da shi in har ka yadda Allah ya haramta shirka kamar yadda muka ji a baya ai sanya wani wasiɓa tsakaninka da Allah wajen addu'a sunan shi ne sunan shi shirka to in har ka gamsu Allah ya haramta shirka sama da yadda ya haramta zina ka kuma gamsu cewa Allah ya yi bayani cewa duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba to yi min bayanin menene shirka in dai wannan ba shirka ba ce to yi min bayanin mecece shirka malam ya ce za ka samu bai san jawabin da zai baka ba to sai ka ce da shi yaya za a yi ka wanke kanka daga shirka bayan kuma baka san mecece shirkan ba muna fahimta ku ba yadda za a yi ka tsire daga shirka har sai ka san mecece shirka sai ka fahimci cewa kaza shirka ce kaza shirka ce kaza shirka ce kafin ka iya tsallake shirka ne wannan ita ce ka'idar ba yadda za a yi ka tsere daga abu bayan baka san menene shi ba dole sai ka san menene shi to shine malam sai ce to me yaya za a yi kaga irin kausasa harshen da Allah ya akan abu yace ya haramta yace in ka mutu kana yi ba zai gafarta maka ba kuma ya zama na kai baka san shi ba sannan kuma baka tambaya ba ko kana ikirarin cewa Allah ya haramta abu ne kuma bai mana bayanin me shi ba kaga wannan ai su'ul adabi ne mummunan ladabi ne ga Allah subhanahu wata'ala kare ya cewa Allah ya haramta abu kuma ya kuma bai yi bayanin menene shi wannan wannan abun ba Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan wannan shubha ce shubha ta bakwai kenan sannan sai shubha ta takwas malam yace fa in qala idan mutun yace da kai ashirku ibadatul asnam zai ce da kai to ai shirka ita ce bautan gumaka yanzu in ya bujiro maka da wancan shubha da muka ji ta bakwai cewa sanya tsammani da neman kusanci ta hanyar salihan bayi ba shirka bace kace mai mecece shirka sai ce shirka ita ce bautar gumaka wa nahnu la na'budu al-asnam mu ba mu bautan gumaka fa qullahu sai kace da shi ma ma'ana ibadatil asnam wai kan mecece ma'anar bautar gumaka atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjar takhluqu wa tarzuq shin azatanka su mushrikan suna rayawa a ransu cewa waɗannan katakayen da bishiyoyin da ake sassaƙa su su koma gumaka ko waɗannan duwatsu da ake sassaƙa su su koma gumaka ko masu bautan bishiyoyi ɗin ko masu bautan duwatsu kana tsammanin a ransu suna raye cewa waɗannan suna halitta ko su azurta ne haka ke tsammani wato dabbiru amura man da aha kana tsammanin cewa su a tunaninsu suna da aƙidar cewa waɗannan ɗin suna jujjuya al'amuran waɗanda suka kira su ne? fahaza yukadhibuhul qur'an to in ma haka ce aƙidarka to wannan aƙidar taka alƙur'ani ya ƙaryata ta saboda alƙur'ani ya tabbatar mana duk wani mushiriki da yake bautan wani Allah in ka tambaye shi wa ya halice ka zai ce baka Allah ne wa yake azurta ka Allah wa ke rayarwa wa ke kashewa Allah wa ke jujjuya al'amura Allah ne Allah ne yake yi za su tabbatar maka cewa wannan aikin Allah ne saboda ka to in ya zama wannan ita ce aƙidarka to ya zama wannan aƙida ce da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata ta a cikin alƙur'ani alƙur'ani ya ƙaryata wannan alkur'ani mai girma ya kadaita wannan wannan aqidar taka da kake tafiya a kanta. Allah yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr Allah ya ta'ala yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ka tambaye su ka ce wa ke azurta ku daga sama ya saukar da ruwa daga sama wa ke azurta ku daga ƙasa ya fitar muku da tsirrai da abinci daga ƙasa wa man yukhrijul hayya min al mayyit amman yamliku sam'a wal absar wa ke mallakan ji da gani in ya ga dama ya shafe ganinka in ya ga dama ya shafe jinka wa ke mallakan wannan wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke fidda rayaye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy wa ke fidda rayaye daga matacce wa ke fidda matacce daga rayaye wa man yudabbiru al amr wa ke jujjuya al'amuran bayi Allah ya ce fa sayaquluna Allah zaka ji sun ce maka wannan aikin Allah ne fa qul afala tattaqun ka ce da su dan me ba za ku ji tsoron Allah ba kaga wannan ya tabbatar da cewa wannan aqidar taka alqur'ani ya kareta ta kenan saboda haka malam sai ce wa in qala in yace da kai huwa man qasada khashbatan aw hajaran aw abniyatan ala qabrin aw ghayrihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu zai ce da kai ai abinda ake nufi shine wanda yake bautan bishiya ko gunki da aka sassaka da bishiya ko dutse ko kuma gini da aka yi akan kabari hubbari ko kuma wani abu makamancin haka yad'una dhalika suna kiran waɗannan abubuwan wa yadhbahuna lahu suna musu yanka yaquluna zaka ji yana cewa suna cewa innahu yuqarribuna ila Allah zulfa ai wannan zai kusantar da mu ne zuwa ga Allah wa yadfa'u Allah wa yadfa'u Allah anna bi barakatihi zaka ji suna cewa wai Allah zai wato ainihin kawar mana da wasu musibu albarkacin wannan abin au yu'dina bi barakatihi ko kuma Allah zai ba mu albarkacinsa faqul sai ka ce da shi sadaqata kai gaskiya hadha huwa fi'lukum inda al-ahjar wannan shine aikin da kuke yi dangane da duwatsu wal abniyatu wal abniyati ala al-qubur da kuma gine-ginen da kuke akan kaburbura wa ghairi hada makamancin haka fa hadha aqarra anna fi'lahum huwa ibadatul asnam to wannan ai yayi bayani akan cewa wannan aikin da kuke yi din shine ai bautan gumaka fahuwal matlub shine abin da ake nema dama kai ka ce ba bautan gumaka kuke yi ba iyakaci abin da kuke yi shine kuna bautan duwatsu kuna bautan bishiyoyi kuna bautan gumaka kuna bautan kaburbura iya abin da kuke so shine wai su matsar da ku kusa da Allah to ai wannan ita ce ma hakikanin bautar gumaka din Allah ya sa muna fahimta wannan ita ce bautan gumaka din saboda haka kenan wannan shubuhar taka ita ma bata karbu ba wa yuqalu lahu aidan sai a ce da shi amsa ta biyu kenan qauluka maganar da kace ashirku ibadatul asnam maganar da kace wai shirka abinda ake nufi da ita shine bautan gumaka hal muraduka anna shirka makhsusun bi hada shin kana so ka ce min kai abin da kake nufi shine shirka shine iya bautan gumaka bautan gumaka shine kadai shirka wa anna li'timada 'ala salihina wa du'a'ahum la yadkhulu fi dalik kana so ka ce min dogaro da salihan bayi da roƙonsu bai shiga cikin shirka ba kana so ka ce min wannan ba shirka bace mutum ya alakanta zuciyarsa da wasu don yana musu kallon salihai ko ya dinga roƙonsu wannan ba shirka ba ce fahaza ya rudduhu ma zakarahu Allahu fi kitabihi min kufri man ta'allaka alal mala'ika yace to wannan amsa wannan wannan aqidar taka abinda Allah ya ambata a cikin alkur'aninsa na kafirtar da kafircin wanda ya alakanta zuciyarsa da mala'iku au Isa ko annabi Isa alaihi salam awis salihin ko salihan bayi wannan zai maida martani ma wannan magana taka Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa duk wanda ya alakanta zuciyarsa ya wato yake roƙon mala'iku ko yake roƙon annabawa to wannan kafiri Allah ta'ala yana cewa ma kana li bashari an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa bayi dacewa ga wani mutum a ce Allah ya bashi littafi ya bashi ilimi ya bashi hukunci ya bashi annabta thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan limin dunillah bayan Allah ya bashi wannan darajar ta annabta da saƙo sai kuma ya zo ya ce ma mutane ku bar bautan Allah ku dawo bauta mu Allah ya ce ba za a taɓa samun annabin da zai faɗi haka ba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab sai dai abinda annabawa suke cewa shine abinda kuke karanta na littafin Allah to ku zama masu rainan kanku da zukatan sauran bayin Allah akai wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke karantawa Allah sai ce wala ya amurakum Allah baya ubultanku an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah baya umultanku ku riki mala'iku da annabawa a matsayin ababen bauta koma bayan Allah aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun shin zai yiwu Allah ya umarce ku da kafirci bayan kun musulunta zai yiwu a ce Allah yana kiran ku yana ce ya ku mutane ku zo ku yi imani sai kuma ku yi imanin kuka musulunta sai kuma Allah ya ce ku yi kafirci ashe kenan wannan sai nuna bautar mala'iku da annabawa sunan shi me sunan shi kafirci sunan shi kafirci fala budda an yuqirra laka anna min ashrakim anna man ashraka fi ibadatillahi ahadan min as-salihin فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب bala yake cewa dole ne ya tabbatar maka da cewa ai duk wanda ya hada Allah da wani cikin bauta cikin salihan bayi ya hada Allah da wani wajen bauta to wannan ita ce shirkan da alkur'ani ya zo da bayani a kanta kuma wannan shine abin da ake nema shine shirkan da qur'ani ya zo da ita wasirrul mas'ala inda za ka fahimci maganar ita ce annahu idha qala in yace da kai ana la ushriku billah ni bana shirka da Allah fa qul sai ka ce da shi to baka shirka eh to wa mashirku billah to me ce shirka fasirhu li fassara min yi min bayanin me ce shirka fa in qala in yace da kai huwa ibadatul asnam ai shirka ita ce bautan gumaka faƙullahu sai ka ce da shi wa ma ibadatul asnami to ita bautar gumakan bai ce ce ita fassir hali yi min bayaninta fa'in ƙala in ya ce da kai ana la'a abudu illallah wahda ni ba in bauta ma kowa in ba Allah ba Allah shi kaɗai nake bauta mawa faƙul sai ka ce da shi ma ma'ana ibadatul ma ma'ana ibadatillahi wahda to menene ma'anar bautan Allah shi kaɗai fassir hali ita ma yi min bayaninta fassara mun ita fa in fassara habi ma bayyana hul qur'an in ya fassara maka da irin bayanin da alqur'ani ya zo da shi fa huwa al-matlub to wannan shine abin da ake nema wa in lam ya'rifhu amma in bai sani ba fa kaifa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu yaya mutum zai dinga iddi'a'in abu bayan ko bai san shi ba yaya mutum zai ke ikirarin abin da bai sani ba fa in fassara zalika bi ghairi ma'ana in ya fassara maka wannan ba tare da ma'anan da alqur'ani yazo da shi ba bayyanat bayyanta lahu al-ayati al-wadihat fi ma'ana shirki billahi wa ibadati al-awthan sai kai masa bayani da ayoyin da suka zo filla filla suka yi bayani akan mecece ma'anin shirka da Allah da kuma bautan gumaka annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zamani bi ainihi shine dai irin abin da suke aikatawa a wannan zamanin hakikanin sa kenan wa anna ibadatallahi wahdahu la sharika lah hiya allati yunkiruna alaina bauta ma Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa wajen bauta ba shine abin da in mun kira zuwa gare shi suke mana inkari suke nuna mana ba su yadda ba wa yusihuna fihi kama saha ikhwanuhu suke ihu da kururuwa a kai suna ɗaga jijiyar wuya kamar yadda ‘yan uwansu kafiran makka a baya suka yi haithu ƙalu inda suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahida suka ce wai yanzu so kuke ku ce mana a bar bautan duk wani abin bauta gaba daya kai Muhammadu sakon da ka zo da shi kenan ka ce duk wani abin bauta a yadda shi a watsar da shi a dawo bautan Allah ɗaya tal inna hadha la shay'un ujab lallai wannan abin akwai ban mamaki abin mamaki ne a ce har ka iya karfin zuciyar da zaka zo ka gaya mana wai a daina bautan wani a bauta ma Allah shi kadai to wannan shine abin da yake faruwa in ji malam har zuwa wannan lokacin da yake magana wanda kuma ina ma da malam yana raye a yanzu ya ga yadda abu ya ƙara lalacewa ya ƙara hargitsewa wannan shine abin da yake faruwa tun farkon duniya shine kuma abin da yake biyo baya har yanzu idan mun ce a zo a bauta mu Allah shi kadai to sai a tare jijiyoyin ya ce to ga waɗannan ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su san salihan bayi ba su san waliyai saboda ka ce abauta ma Allah shi kadai wannan shine ita ce kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kafiran Makka suka ce lallai wannan abun mamaki ne abun tada hankali ne abun a zo a gani ne abun a dinga nuna ka ne ka ce wai a bar bautan kowa a bauta ma Allah daya to wannan shine abun da jikokinsu da ƴan uwansu suke kai a yanzu suna ikirarin ma cewa yi ma Allah shirka wai wannan soyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ba zai zama masoyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama har sai yayi ma Allah shirka har sai ya hada Allah da wani wajen bauta a lokacin ne kafin zai zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kun ga wannan jahilci ne a cikinta da kuma rashin sanin mecece soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban abin da ya zo da shi shine tauhidi shine babban abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tauhidi kafin ka shiga musulunci sai ka fara da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abu na farko a ciki kafin ka je ga Muhammadu Rasulullahi shine la ilaha illallah domin Muhammadu Rasulullahi ma ya zama Rasulullahi ne domin ya tabbatar da la ilaha illallah to daga sanda ka wargaza la ilaha illallah to Muhammadu Rasulullahi ma ka wargaza ta ka wargaza ta saboda haka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama gini ne wanda yake ɗauruwa akan tubalin la ilaha illallah illa ilaha illallahu ta yi sako-sako to muhammadu rasulullah ma ba za ta tabbata yadda ake so ba Allah ya sa muna fahimta saboda haka abu na farko da yake wajibi akan kowa shine tabbatar da bauta ma Allah shi kadai duk yadda ka ce wai kana son annabi sallallahu alaihi wasallama in dai kana hada shi da Allah wajen bauta to kai ba masoyin annabi bane annabi bai taba koyar da abauta masa ba sam sam sam annabi bai taɓa koyar da haka ba saboda haka duk wanda zai zo ya nuna maka cewa sai ka kai annabi matsayin Allah kafin ka cika masoyin annabi ƙarya yake annabi da kansa ya ja kunnen mu yace la taquruni kama aqratin nasara almasih ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu annabi ya faɗa mana yace kar ku dinga ziga ni kuna azuzuta ni kuna kai ni matsayin da ban kai ba kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa ɗanna na maryama annabi ya ce kai ku tsaya ku ji ni bawan allah ne in kuna so ku burge ni to ku ce mun bawan allah manzan allah an gama ni bawan allah ne kuma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma kaga mutane yanzu an riga an ɗora su akan cewa duk wanda ya ce kar ka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama kar kai annabi matsayin Allah to sun tafi akan cewa wannan ba masoyin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ba masoyin annabi bane wanda zai zo ya ta kamba mu annabi har ya wuce da shi matsayin da Allah ya ajiye shi wannan shine masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bawa ne cikin bayin Allah illa iyaka annabi shine mafi falala cikin bayin Allah annabi shine mafi falala cikin bayin Allah ba wani bawa a sama cikin mala'iku da duk halittun da suke sama ko ƙasa cikin mutane da aljanu da duk halittun da suke ƙasa gaba ɗaya ba wani bawa da matsayinsa ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu ba wani bawa da yake da daraja yake da matsayi a sama da ƙasa wanda Allah yake so yake ƙauna yake son shi ya ɗaura shiriya a hannunsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sama da yadda yake son kowa haka nan mu ma aka nuna mana mu kaunace shi mu so shi mu so shi har cikin zukatanmu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ya rasulullah na fi son ka sama da kowa sama da komai in ban da kaina annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina har yanzu imanin ka bai cika ba Umar imanin ka ba zai cika ba har sai ya zama kafi so na sama da yadda kake son kanka sai ce ya rasulullah wallahi yanzu na fi son ka sama da yadda nake son kaina annabi ya ce al'ana ya Umar Umar yanzu imanin ka ya cika imanin ka yanzu ya cika Daka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida muna kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ka shaida muna son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah muna son bin sunnar Annabi Allah ka tabbatar da mu akan ta Allah muna muna son ceton Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka datar da mu da shi Allah muna son wato murafaka da makwabtaka da Annabi a gidan aljanna Allah ka hada mu da shi Allah ka haɗa mu da annabi a gidan aljanna sallallahu alaihi wa sallama Allah ka shaida cewa mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama sai dai soyayyar mu ga annabi muna tsayawa inda ya tsaida mu inda annabi ya tsaida mu muna tsayawa inda annabi ya ce mu dakata anan muke dakatawa ba ma wuce iyaka wannan ita ce soyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi sallama law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mubi'u inda da gaske kana son annabi ai da kamar biyayya don duk masoyi yana biyayya mawa yana biyayya wa masoyin shi yana biyayya wa masoyin shi da ka son annabi yi masa biyayya da tsayawa inda ya aje ka to amma yanzu kaga an juya al'amarin akasin haka an tafi akan cewa sai ka jira sai idan ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal ta zagayo tukunna to anan ne za ka fito ka nuna cewa kai masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sau ɗaya a shekara sau ɗaya a shekara ita ce wai ranar manzan Allah sau ɗaya a shekara annabi ya wuce haka ai annabi ya wuce haka annabi ya wuce haka mu kullun cikin son manzan Allah muke sallallahu alaihi wasallam saboda kullun cikin karanta tarihinsa muke kullun a masallatanmu karanta tarihinsa a makarantunmu na islamiyya yara kananu suna karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƴan mata da samari a islamiyunmu matan aure da magidanta duka muna karantar da su me tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga ƙasa littattafan ƙasa kananu har zuwa isa sama haka mu kullum cikin son annabi muke sallallahu alaihi wasallam ba mu bukatar mu ware mu annabi rana ɗaya kadai rana ɗaya kadai a mu matsayin annabi a wajen mu ya wuce haka matsayin annabi mu a gun mu ya wuce haka to amma kaga yanzu in an zo an zagayo a zo a yi ta badala da shirme duka kuma ana jinginawa zuwa ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda annabi ya yaka a rayuwarsa nasoshin qur'ani suka zo da hani akan haka amma duka a jingina ma annabi sallallahu alaihi wa sallama a fito a cako da maza da mata akan titi mata su tiki rawa wai duk wanda kuma yace bayi goyon bayan haka wai ba masoyin annabi bane sallallahu alaihi sallama ba musulmi bane shi inji wani saboda bayi goyon bayan maulidi shi ba musulmi bane suna kuma kallo ana wannan badalan ana wannan shirmen saboda an sani cewa in ba wannan badalar in ba wannan shirmen samarin da suke bin su suna fita maulidin ba za su je ba ba za su je ba to kuma shi son annabi shine bin sunnansa ita kuma sunna da bid'a hanya mai sauki da zaka gane ta ita ce ita sunna dadewa da jimawa ana yi bai sa ta canza sannan bambancin wajen da ake yin ta bai sa ta canza amma ita bid'a ana ƙara gaba ne tana ƙara ci gaba ana ƙara gaba tana ƙara ci gaba sannan in ka je can nasu daban in ka je can nasu daban in ka je can nasu daban wannan bid'a kenan yau shekara 1400 ana sallan asuba raka'a biyu har yau ba a ƙara ba ana azhar raka'a hudu har yau ba a ƙara ba haka ake a Najeriya haka ake a Niger haka ake a Ghana a Saudiya a Burkina Faso a Chad da Libya da Germany duka haka ake yi haka ake a makka da madina haka ake a sudan haka ake a misira haka ake yi a ko'ina raka'a biyu sallan asuba hudu azhar hudu la'asar uku magariba hudu isha haka ake yi ba a canza ba amma an faro maulidi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin a afuwan a ƙarni na hudu shekara ta ɗari hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan bayan wucewar annabi da shekara ɗari hudu da wani abu al'ubaidiyun alfaɗumiyun suka fara ƙirƙiro ta zuwa yanzu ana tafiya duk sanda wannan suka mutu wayannan sun zo da nasu yin su fito da sabbin tsari wayannan sun fito da nasu fito da sabbin tsari yadda ake yin shekara goma sha biyar baya ba haka yake yanzu ba shekara ashirin talatin hamsin ba yadda ake shi ba haka yake a yanzu ba ba haka yake a yanzu ba yanzu lalata da shirme ya sake shigowa ciki ya ƙara shigowa ciki ya ƙara wargajewa da wanda ake yi a kan titi da wanda ake yi na dare a makarantu duka komai ya lalace a cika gari da kiɗa da waƙa da rawa kuma duka wannan wai soyayyar manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallama kuma duk in ka zagaya duka in ka zagaya ba wani wanda ya kai matsayin mai wa'azi a cikinsu wanda zaka gan shi a gaba ana zagayawa da shi babu shi babu shi sai yayin talakawa malasa galibu amma duk wanda ya kai mai karantarwa to shi babba ne shi wannan shi wannan ya sayyadi ne daga shi ba ya fito san annabi ba shi wannan banda shi a fitowa san annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ya kamata in zagaya wannan da san annabin nan gaskiya ne ya kamata muna baya ne limamin juma'a mu yana gaba ya kamata muna baya khalifa yana gaba to amma su khalifa su su maulana da su da su sayyadi sai dai su zauna a gida su a gida za su yi nasu san annabi mu kuma mu ne za mu fita kan titi ya mu sai mun fita titi kafin son annabin mu zai bayyana su kuma nasu a gida ya wadatar kai haba jama'a wannan ya zama irin lissafin 'yan siyasar najeriya ke nayi da za su kwashe 'ya'yansu da su kansu su mai da su manya-manyan kasashe su fito da 'ya'yan talakawa suna haura giya akan titi me bambanci da wannan menene bambanci kilahu masawa duka abu ɗaya ne to babu shi a addini ne babu shi to shi yasa in ka ɗauko addini ka ɗauko sallah in na ce a yi sallah to hujja zan bayar wannan ma zai ba da hujja za kuma ka ji hujjojinmu kansu ɗaya iri ɗaya to amma ka san matsalar ita ce in bidi'a ce wannan abun to in ka saurari wannan ka tambaye shi meye hujja to hujjan da zai baka daban da hujjan da wannan zai baka wannan hujjarsa daban da ta wannan saboda dama son zuciya ne to shi wannan hujjar da zai kafa don ya kare son zuciyarsa daban da hujjar da wannan zai kafa haka za ka samu haka abin yake saboda babu shi a rubuce ba wanda zai nuna maka littafi guda ɗaya na musulunci da za ka je ka samu hujja sai dai kawo maka hujja daga molanka amma ce a wani littafi ka samu wallahi babu shi sai dai kawo maka hujja daga molanka daga molanka haka nan wannan ma zai kawo maka haka to ce maka to in ka ce tunda annabi bai yi ba bid'a ce to ina aka rawaito maka cewa annabi ya sha banka ina aka samu maka cewa annabi ya hau mota kaga wannan hujja da molanka kenan to kaga to ka gani ba za su faɗi ba to kaga wato abu ne da za a yi ta kafa maka hujja da rashin lissafi to saboda haka mu abin da muke cewa shine mun kace mana annabi ya sha fanka ko ya shiga mota mu za mu ce maka a annabi bai sha fanka ba bai shiga mota ba to amma yaushe ne ka taba jin min mun hau minbari mun faɗi falalan shiga mota ko falalan shan fanka an taba haka an taba zuwa mun ce maka baka san annabi ya sai ka sha fanka baka san annabi ya sai ka shiga mota saboda haka mu a fahimtar mu shan fanka da shiga mota abu ne wanda Allah ya halatta mana don mu ji daɗi mu moshari da haka in kaga musu cewa da maulidi da shan fanka da shiga mota hukuncinsu ɗaya mosharewa ce da jin daɗi da entertainment mu ka hutatar da mu iya rigimar mu da kai dama da ka jingina shi zuwa ga musulunci ne ka ce in kai in an yi akwai lada in baka yi ma baka san annabi wannan shine iya damuwar mu da kai amma in kaga musu cewa yadda muke hawa mota a kunna AC a ji daɗi a shiga mota shiga gida a kunna fanka da AC a ji daɗi a huta haka nan hukuncin maulidi yake to mu kaga mun huta yi ba mu bukatar sai mun maka raddi mun huta illa iyaka mu duba mu gani a ciki kuma zai mu dawo mu ce to a cikin wannan hutawan kuma akwai abu na haram wanda kuma dole kai baka isa ka musa ba wannan shine iya bayani to amma wanda Allah ya fahimtar da shi shine mai fahimta har wani wai yana kare hujja yace wai wai a ce maka annabi bai yi ba a addini wai ba hujja bane wai annabi bai yi ba ba hujja bane me ya hujja wai annabi ya ce kar a yi bai bi ba hujja bane to shikenan kenan zamu yi zuwa mu sallan asuba da kawo hudu annabi yayi sallan asuba da kawo hudu ba bai ba ya ce kada ai asuba da kawo hudu bai ce ba sai mu yi asuba da kawo hudu azhar takwas kuma ta tafi kenan Allah ya sa mu dace Allah ya fahimtar da mu daidai Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu ya kare mu daga bid'a ya kare mu daga shirka ya mana albarka baki daya abinda muke kai ne daidai Allah ya tabbatar da mu akai inda muke kai kuskure ba mu fahimta ba Allah ka ganar da mu Allah ka fahimtar da mu kusakuran mu Allah ka fahimtar da mu kurakuran mu ka ba mu ikon gyara su ka nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata da ƙarya a matsayin ta na bata ka ba mu ikon kauce mata sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته